ويسر لي امرا واحد لجميع الامور وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya ci daidai da kowane nawa an yi goma a wurin da ya sannan ya ji kanmu yau goma ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira da ba a yi sana da wata yawa wanda ya yi nufi a banki a goma ne wanda ya yi nufi da sha bakwai ga watan iyaye ban yi kuskure ba ko sha bakwai ga watan uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya wata albaji masu karba ta kaga idan ba manta ba ta jibi da wuce mun tsaya a wato darasi na hudu za mu kan darasi na biyar a wannan sura ga albarka sura ta ashirin aya ta casa'in da tara sura ta kazalika na kusa alaika min an ba'i ma kan saba muna roƙon ubangiji mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله أبدا وكذلك سيدي كذلك نقص عليك كما هكذا نكي لا برسو مكة min an ba'i dangane da wato wani zafi na labaran makar sabaka waɗanda suka shuɗe kafin ka akwai annabawa da yawa da suka wuce kafin annaba alaihi salatu wasalam shi za ka guduro wani kamar labarin annabi musa alaihi salatu wasalam da abokin bugawarsa fir'auna wanda ba jimawa kaɗan muka wuce a cikin wannan sura mai albarka surar ta ɗaha shi za Allah yake kazalika kamar yadda muka baka labarin annabi musa da fir'auna na kusa alaika miki guturo ba wani labarin min an ba'i ba kanta ba na daga labaran waɗanda suka yi domin ba duka ba ne annabi Ilyas ba ka da labarin sa cikin alkur'ani ko hadisi annabi Aliyasa annabi Bilqis ba ka da labarin kuma da annabawa ne na Allah ballan kana annabawan da Allah ya turo rana ɗaya guda arba'in da wani abu bani Isra'ila suka kace to kaga duk ba ka da labarin shi da Allah yake min wannan min din tabi'iyya ce wani sashi ma kadi saba da dangane da labaran waɗanda suka yi ya Allah wa ku din sarki yake wa kad atainaka hakika mun baka min ladunna da gare mu zikran mun baka azzikr shine alqur'ani malamin ka ce wannan yana cikin sunayen qur'ani ne wato da girma sunayen alqur'ani guda nawa ne ulumul qur'an in ka karanta ulumul qur'an nan ka je ga imamu suyuti ko al-mabahith ko zamakshari ko kuma manyan malaman da suka yi littattafai akan ulumul qur'an ko ka karanta al-iskan al-burhan fi ulumul qur'an ko mabahi fi ulumul qur'an ko al-iskan fi ulumul qur'an ko at-tibyan ko at-tafsira sai za ka ga magazunan al-qur'ani guda biyar sura al-qur'ani biyar ne amma duk sauran da za ka gani gaba ɗaya sauran duka tafai shi kuma suna da wani sufa daban Allah ya ce inna na azu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun azzikr bi ma'ana alquran saboda haka akwai sunan sa na farko kenan na biyu alquran ko mu ce alquran tun da shi ne gaba ɗaya gaban mun sunan shi ne na farko na biyu alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لو كما الذكر شيء وانا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه سينا جرواني ايه التنزيل بجيوني القرآن الفرقان مهم. الكتاب الذكر في ثورة النور صفر domin taura ma ta zo da ina an zanna taura ta fiya hudan wa nuru wane ne na biyar to suna ya alkurani guda biyar kan gana ni na yi kwaina nake zo in yanke je gaba daya alhuda ko alhuda to ba mu bai a nan wani zai yi objective mu ji kafin mu gama alhuda wato kiba ce ko ko juna ne ba za mu je gaba sai Allah madaukakin sarki yake min ladunna zikra lallai mun saukar da to banda wannan da yake da za mu ji duk sauran da za su yi na alkurani kifa sifofi sifa ce kamar da sunayen Allah akwai sunayensa akwai kuma sifofinsa amma duk sunan Allah akwai kuma amma ba kowace sifa ce ta Allah kuma sunan ya ba ba kowace Allah ce ta sifar Allah ce sunan ba akwai su sunayen da yawa to shi ne Allah ba ku sai sarki ce wa kada atina ka min ladunna zikra hakika mun saukan maka da zikir ne wato tunatarwa daga gare mu shi sa ma ne ke ya kore ta ala ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba wajen garki yana magana da annabin sa kira da mutum Allah tabbata a gare shi kama kasasna alaihi khabaru Musa kamar yadda muka baka labarin annabi Musa wa ma jara lahu ma fir'aun da abin da ya gudana tare da shi da fir'aun da junudi da rundunarsa to shine yake cewa kadalika na qussu alayka al akhbar kamar haka nan za mu baka labarin almabiya waɗanda suka kinki kama waka'at min ghairi ziyadatin wala naqatin kamar yadda suka faru ba rage ba da shi da ba wanda zai gaya ma labarin adawa ko samudawa in ba Allah ba ko annabi alaihi salatu wasallam domin kamar su wayannan da Allah yake ba amma samudu ba wuri ko bi tabiya wa amma adu ba uhudi ko bi ri'in sartarin hadiya ta hadiya sakaraha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin wa tuma fatara alqawma fiha sar'a كأنهم أعداد نقل الخاوية فيهم فهل ترى لهم in ka ga rago mutum sai a cikin su shi sa duk wanda ya zo baka labarin ada ko samudawa in ba qur'ani ko hadisi ba to kariya ya domin ba wanda ya rage ayo ada da samudawa ba sai Allah ya halaka ballan jira wanda ya zo ba da labarin to ai kaza da aka yi kaza aka yi kaza saboda hakan kana son authentic labari to koma alqur'ani ko hadisi hadisin da yake ingantacce to shi zai ga labarin Ad da Samud shi za mu kace riyawa a bayan suratu Hud da sauran surori ana ba mu labaran to shi ne Allah yake mana araba an shi wannan azzikir din duk wanda ya kauda kai ga wannan yayi watsi da shi yana ji yana gani saboda girman kai ko jin jin ya isa Allah yake da innahu yahmilu yawm al-qiyamati hijra lalle rana al-qiyama zai yi dakon wato zunubi shine al-hijra wala tajiru wajiratu wajra ukhra wani ba ya daukar ne gobe kowa zai zo da laifin da ne ya kudu auzarahu kan da ta yau da yau da kiyaba wa min auzarin nabi ya yujilu lahu bi dai ilmi alwuji zai ji wato dilin to shine fa innahu yahmilu yawm al-qiyama wanda yana jin wa'azi ne banza da wa'azi to je dauko da ko rana al-qiyamati wajran nabi yake mutum zai zo da abin da ba ta ba ta ba ta yi ba Allah ya ce khalidi na fi zai dawwama a cikin wannan zunubin da kuma wato azabar da za a yi masa Allah ya ce wa sa'a lahum yawmal qiyamati illa mutukar wato tabbas mangana mangana da ya dauko na zunubi ya muna na gari domin kowa da ya ganci zai gane cewa wannan yayi da kwan zunubi ne da laifin da wasu yake da wa'azi amma wa'azi baya amfani da shi shine alamar domin wato tarihu fi tarihu fi wujuhihim na gudanar da ayi idan mutanen kirki ne daga fuskar su zaka ga wato haske da annuri idan kuma wato gaba da haka ne zaka ga wato du dukkan a fuskar to wannan da alamar ko kuma wanda yake da mata yi yake musu adalci shi ma alamar da shine a ganshi da kayyayen jiki zai tashi da balalai ko kuma wanda wato ya zama mai yaudari zai dace da cutar yaudara to ire iren su duka ko kuma wanda yake cin ruba rana aljiyama sai ya zo ya dace da cutar farfadiya wannan alamu ne da Allah madaukakin sarki zai yi wa wasu ba za a lura mu ne ba su Allah madaukakin sarki su lura fitilu guda bakwai a fuskokin gojinsu da hanci yana haskawa hannayensu da gwiwa da kafa tana haskawa to kaga wannan dai alama ce kawa ta waɗanda suke wa Allah madaukakin sarki biyayya ko kuma a ga wasu da dogayen wuya su ne masu kiran sallah a masallaci duka wannan alama ce da Allah madaukakin sarki zai yi wa wasu bayan Allah ranar alkiyama to shi Allah madaukakin sarki yake shaida wato irin mangala mangala na jinin da suka zo da shi a wannan rana mai albarka sannan kuma Qur'ani shi ne littafin da Allah ya ce la ya'tihi ba'ilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin alim game da bayan alkur'ani ba barna ba ta gidansa ba za ka shige shi a farko ba ko bayan da haka gefanan sa ba inda barna take ba har kiyama ta tashi wannan kariyar da Allah ya alkawari zai ba shi tana inda za a tattara gaba ɗaya a shiga alkur'ani gaba ɗayan su gaba ɗayan sa kake to qur'ani ba zai canja ba ba za ta samu wani distortion ba in ba kawo distortion na alkur'ani to Allah ne an karar da wasu cewa guri kaza fa ba daidai bane guri kaza shi ne wani taba kaje a haka sai Allah ya ce يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ برقا Allah madaukakin sarki yake yawma yunfaku fi su kuma ka tambaya yanzu ne za su zo da wannan yanayi Allah ya ce ranar da za a yi busa a cikin kahu kaho dai haka annabi alaihi salatu wasalam ya bawa wato a sahabbai misali domin ya tabbata hadisi an tambaya annabi alaihi salatu wasalam menene kaho menene a so sai sai kanun yunfaku fi kaho da kasani na dabba irin wannan yanayin da Allah madaukakin sarki ya halitta ya bawa mala'ika Israfil cewa shi za a hura annabi alaihi salatu wasalam ya ce haka yake kuma ya zo a hadisi wani daban na Abu Huraira annabi alaihi salatu wasalam yana cewa annahu qawlun azim ku sani ba kahore babba wanda wato girman sa kawai Allah madaukakin sarki shi kada yake zai ba da misalin girman sa ko annabi alaihi salatu wasalam yana da girman gaske sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam yake mala'ika Israfil shi zai yi misali cikin wannan kafa har yake cewa wani hadisi yake sai ya zan samu nutsuwa alhali yanzu malaika Isra'ili ya dauki kawon nan ya kawo gushi kusa da bakinsa kuma ya lankwasa kansa abin da yake jira kawai shine ya buɗe wannan kawon sai sa akwai kowa hankalin su sai suka ce to ya zabi ya ba shi Allah sai ce kullu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace kurka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda haka sannan ala Allah tawakkalna hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna Allah ya isar mana fadin da wanda ya ganganta a dogara su sannan kuma da Allah muka dogara to ku ta faɗa wannan annabi alaihi salatu wassalam ya ga ya wata akwai wannan to sai Allah ya ce يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين sannan za mu tafi mushrikai ko masu zunubi masu laifi yawma idin a wannan ranar zurkan idan su yayi baki irin saboda tsabar baki ba kamar bula bula aka kada ba shine zurkan domin al'azra shine ruwan bula bulu dark blue shine azra to haka idan su yi ruwan bula ga bakar fuska kuma ga ido kamar an kada guda hararowa za ka kaga idan mutum ya zama mai wannan yanayin yaya kuma zai zama domin Allah bada hukun sarki yana cewa yau wata biyu ku wujuhun wa taswar wujuh a wannan ranar da wasu fuskoki ya ce farayi wasu kuma su yi wasu kiyar to kaga fuska ga yi kuma ido kamar an kada bila wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce idan ne ba mutum bane amma saboda muguwar kishirwa da suke yi zai rauto kamar an kada wannan bulan wasu suka ce a karan kalan da Allah ya faɗa aka je mai da ita duk wannan farin ciki sai ya koma ruwan bulan shine yau mai jin zurka ranar zai koma kamar ruwan bulan Allah yake ta kafa fi da bayyana da aka ji suna wato sirri suna koye maganganu a tsakaninsu wani na kusa da wani yana mai magana yana mai raka amma na uku su da ba su ba iya fahimtar me suke fara shi ne da hafa tura bainau suna ta wato koyi magana kasa kasa a tsakanin su illa yusum illa ajra shi wanda daga cikin zai ce kai kwanan mu goma ba duniya kwata kwata wasu ba da wanda jiri ta ce ba magana kwanakin duniya ba ne shi ne wai daga mutuwarsu zuwa yanzu da Allah ya tashi su kwana nawa suke a kabari wani zai ce kwana goma kai amma da can da zai ganci ne rayuwar duniya wa suna ganin kwata kwata kwana goma ce shine illa bi illa ashra to sai a samu wanda yake da hankali shine ne na'am نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah madaukakin sarki yace nahnu a'lamu bima yaqulu suna koyi maganganu amma mu mun san me suke faɗa inji Allah sai dai in ya kulu amsaluhum tariqa lokacin da za a samu wanda ya bi sai wato ya bi da hankali shine wato ma'ana mai inganci cewa wanda ya bi da hankali wanda ya bi ta hawa ya bi ta hawa kan hanya ba daidai da sai ya ce illa bi tuba ai illa bi tuba ma ku zauna a duniya ba illa yau ba ku bayin da yawa kwana ɗaya kai can wai wanda ya fi kowa hankali zai yi cewa kwana ɗaya kai kuma ya ga rayuwar duniya ta ce domin haka Allah ya ta ba mu misali alkur'ani in ka koma wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ko kuma fa hada yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun ko kuma inda Allah ya ce awlam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumul nadhir ko kuma abu wannan wato suratul fatiha ko kuma can suratul mu'minun da Allah yake kam la bisin fil ardi adada sini qalu la bisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-adina qala inna bisin illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun to da haka rayuwar duniya gaba ɗaya take da sani domin wato rayuwar duniya gaba ɗaya take daga kiran sallah ne zuwa tare sallah daga kiran sallah ne Allah zuwa ya da sallah iqama ta da sallah abin da zai nuna ma haka baga wata ce ko kira lokacin da aka haihu mutum kiran sallah kada ake ba amma idan ya mutu ba ana ta da iqama kawai sallah za a yi to shine daga kiran sallah zuwa sallah shine iya rayuwar mutum idan aka zo ba sallah da ba kiran sallah ba ta da iqama sallah kawai za ka yi to ne kiran sallah da aka yi wai shine ba ta da sallah bai ne hatta haka rayuwa take innama duniya sana'u laysa lid-dunya qubu innama duniya ka bahrin yahtawi sababan wa qawla wa laqad yasika minha ayyuha talib qawla ittani wa qataka fiha qabla ma yasika ma fiha wa qawla innama duniya ka baytin nasajatul ankabut innama duniya ka bahri yace ita duniya kamar kogi ne ya tawi sabakan wa hudu wanda ya tattaro manyan manyan jibaye da wai da shi gaba daya shine sabakan wa hudu innama duniya ka wato kaban ya tawi sabakan wa hudu innama duniya ka kawo kabai na tajatul ankabut idan waqtaka fiha kai wuci lokacin ta a cikin da shine wato idanin hamsan kaula kauli annabi ke kara iri wata biyar kafin biyar ya zoma hadisi ibn abbas hayata ka kaula mautu kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa ka wa shababaka kaula harami da kurujiyar ka kafin su baya kama kurujiya ba kana ganin matashi ne kai yanzu to sai ka zo kai ta juka ya kana karajin mutunci lokacin da kuma tsuba ya zo kana zo kai wata abubuwan da ke shi ba za ka iya ba sai mutum ya rika cizon yatsa ina ma yayi kaza sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce wasi hakika qabla sakami kai amfani da lafiyar ka kafin rashin lafiyar ka ji asibiti ka gani idan mutum ya ji asibiti zai gani na taɓa ba da wannan misali akwai bawa Allah da lokacin da bayan ya kwanta ya kwanta mai kuɗi ne ya kwanta a Aminu Kano nan wato babban ɗaki yana a miniti kaza ya zauna a wani lokacin a daidai lokacin yake gaya wani masu da muna hira da shi yake wallahi ya kuɗi ne zaune yana da taso da yana da kwastam sannan kuma shi a shaƙin ɗan kasuwa ne Allah ya zarge shi da wani irin su yanzu ya ce ya je India ya je Germany ya je Misra ya je Saudi ya ce har yanzu da wani kewa shi ya rantse da Allah inda Allah zai karfi kuɗin gaba ɗaya ba da lafiya yana so yace kuma yanzu yace wannan ma su yace yanzu inda Allah bada wajen sarki zai masa wani alƙawari yace kullun ya bada kullun ya bada dubu ɗari kyauta kullun kawai ko shekara nawa ji da warki zai waya to haka Allah bada wajen sarki yace wannan lafiya da ya baka jari wani za ka yi rami tare bai da kuɗi shi Allah ya tsare saboda bai da kuɗi to shi da annabi yake sai hakika saboda sakami ya bayi da lafiyarka ka ga rashin lafiya ta zo ba sannan annabi alaihi salatu wasallam yake wa bilaka saboda fakai ya bayi da wadatar ka kafin talauci da ka auna da gari a iya unguwar ku ba a garin ku mutum nawa ne suke masu kuɗi yanzu ba ku yi da wani ba Allah dan unguwar da yake wanda wasu shekaru wallahi yana da miliyan zikin rara a cikin akawun da zama abin da zai da yace mun mala amma yanzu ko dubu irin ban da ya akawun haka yi biya mun Allah ba shi da wasu yana magana da fito da haka wayannan duka fadarasi ne rayuwa ce da ya kamata a kalla daga kiran sallah zuwa ga tare sallah to kai kokari ka amfani wayannan abubuwa sannan abu da ƙarfi annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa faraga ta kaula tubul raran lokacin da kafin rashin lokaci yau kan mutum ya zama mai zama mai zama fito wasu kawai auna ala ka yin gaji kwanciya da ya tsakanin ka da Allah abubuwan da kai na alkhairi a awa hada aure a awa goma sha biyu da kai rayuwa da rana yanzu awa nawa ka ba wa Allah kawai kai da kanka Isa sai na umar yake cewa hasibu an kuta kun qabla an tuhasabu. Kun kai kan ku hisabi kafin a yi. Ita ba rayuwa ba ta ce wala ta dadi ba, amma babu abu mai lafi irin mutum da kin bawa dadi yana bin Allah kuma. To ya fi dadi. Za ka yana da gida da kyau in ba wuta zai kulle yin amma ko ba ya da ya saba wa Allah. Wannan shi ne morewa. Amma mutum ya zama daga duhu zuwa duhu ya ƙi wa Allah kuma kullum a cikin annabi yayi. shine abin ta kai yayi amma ga gida ne AC ga mota ne AC ga kaya ne kyau ya fata sannan ga wadata yana da ita Allah ya ba shi ruwan asiri kuma yana bin Allah wannan shine dadi sai da shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar idan Allah ya ba wannan shine nan ba dole bane yake wato wato ka ji dadi a duniya sai wai ka ja wahala a lahira ba haka ba haka sharadin Allah yake ba bai da Allah ya yabi mutanen ba kake yi cewa ba su cewa Allah ya ba su duniya da lahira su ne mutanen kwarai wanda za su Allah ya ba su a duniya su ne sai asara ya duniya kawai ita ce asara amma wanda zai zo ya ce ba shi duniya da lahira shi ke kage da za ka zauna a bakin titi wani ya zo wucewa ka ganshi a mota ka ce ku ta nan ba ta kai wallahi kariya kake in kai wata a nan tun ba ba za ka ce tun ba ba za ka ce Allah cikin da kaje yana ji a nan kai wasa kuma zai ta nan ya ta aka wasu matasan ke wada wai su da nan biya da ana ba ku zamu su sa da da su kuma ko uhu wai ya ji da Allah bada kuɗi annaba ne da su ya ga ya bada wannan abubuwa ya ji ne fa itani wa qata fiha qabla ma fiha ya ku shi ne na duniya kawai in naka da al'amu shi duniya kamar gidan gidan gidan ne saka kuma Allah ya ce wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamu mafi karanci wato mafi raunin gida shine gidan gida gida don za ga ya kwana yana yi in ko ya kaga gida gida a nan to wallahi kafin zaki gudan Allah da zaka zo ka tare yayi gida ya gama gida gidansa ai ya fara yaya amma yanzu za a ji yaro jariri ne mutsa hannu zai yi shi da Allah ya ce mafi raunin gida gidan gida gida da ita duniya gaba za ta kai ka bai shi na tabe su an kabo kamar gida ne da gida gida wato ya saka yi to shi ne Allah bara ku cikin garki yake gaya mana anan cewa na hadu alamu bi ma ya kodo mu muna da rage da abubuwan da suke fada in ya kola an kada hum tarika lokacin da aka samu wanda da yafi kowa hankali daga cikin da yafi kowa wato hawa kan hanya wato da kwarai yana cewa illa yasin ai ba ku zauna ba ba ku zauna ba ko karan illa yau mun bace yi da shine daga kiran sallah zuwa tare sallah sai Allah yake wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا amsa Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal suna ba tambaya dangane da zuwar wasu banu kaki su suka zo suka zama annabi alaihi salatu wasalam suka ce to kace Allah ya tashi alkiyama to idan Allah ya tashi alkiyama idan zai kai zuwa sunna su kawai wacce zuwa zuci ya Allah zai ga zuwa zuci domin duniya gaba ɗaya abin da ya shiga da ruwa ne da zuci
ya fi komai yawa a duniya sai ya zai da zuwa su domin suna ganin zuwa su da suke garuruwan su da irin su uhud da abin da ya kama da su ya Allah zai da zuwa su shine annabi alaihi salatu wasallam ya ji sai Allah ya bada amsa yas'alunaka 'anil jibal shine ma tambaya dangane da duwar wasu wa kul to ga ya maka cewa yanzu wa Allah zai kici gaba ɗaya yake zuwa da duka rabbi ka gaya musu cewa ubangiji na zai kece su na sufan mutukan jejewa za a mai da su gari Allah yake bai zaru haka a sassafa wane mu Allah ya rubuta dalili ce za a bar wato duniya gaba ɗaya ta zama wato bisa dan wani da jire ka a sassafa kin fada guda ɗaya da ba ka gurin sai kai sai shi ne sai kai sai sai Allah ya rubuta dalili ya ƙara bayani a gaba sai ce la tarafiha ayyuha ba za ka ga kwari ba wala amsan ko jini ba za ka zo ka ga jini da kwari ba ce yanzu da za a zo ka samu jini kato wanda za a yi ma gida ko gona in aka zo aka yi yaro gurin Allah ya za ka wani gurin ya dan damu wani gurin ya kasa sai an ƙara lemun da shi ko to Allah wa rawu dan ce ba za ka ga jini da kwari a duniyar da Allah ne ke ba shine la tara fiha wajen ولا أمدا فعلا يجب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فكاتم بها والترانا تباعي وانا على يومئذ أو النرانا يتبعون الداعي duk wa'annan mutanen gaba ɗayan su za su rika bin wani mai kyau watakila an yi masa dawa a duniya an yi an yi amma rana a kiyama kawai wani kira za a rika biyowa kowa kuma sai ya amsa wannan kira kowa ya rika ne wani za Allah ya bada a can baya a tuni abihim wa abutin surati maryam ko yawma yahduna la lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin a tuni abihim ai yi mamaki da zai wa abutin da ganin su yawma yahduna la ranar da za su zo mana ranar da kuma zuwa ba zai amfani ba za ka amsa kira a wannan rana amma ba zai amfani ba domin yanzu aka yi zuwa amsa kira a duniya sun ci rana a kiyama kowa zai amsa kira ba a gama da kiran ba amma kuma ana ta miliyan gurin wai ina ne kiran nan da mu kowa yana ta kokarin ya gani ne a duniya ko haka za a je a yi dawa amma sam haka zan kana kallo haka ake baba da magudawa wani za ka je idan kai wani har ya gane gaba kana zuwa zai kiran sunanka amma da yake ga yake ku yau ba ku kuma zuwa ku gaji ba sai ne ya ba ku gaji ba ne ba ku gaji ba shike da yaji ya ga mana wannan sarki yake ga mana la ayyuwa jala ba wanda yake karkace wannan ne kira kowa an yi dai nan zai gudu dan shine yawma idin yattabi'una da'iya ba da yake ayyawma yarawna hadhihi al-ahwal ranar da za su ga wannan halayen wala wanda ababan tsoro yattabi'una mutari ayyila wato da'i ila da'i ga kowa zai amsa ana gaggawa zuwa ga wanda ya kira nan haitu ba amaru ba da ruhi dai duk abin da ya umarni za a yi kokari a tabu zuwa gari walau kana hada fi duniya da kana an kawo da malai ce da a duniya suka yi wannan da ya amfani da walakin haitu la yanfa'uhum sai dai sun yi ranar da ba zai amfani da su ba kamar yadda Allah ya ce a cikin addini wa abu kiriyau mai yasina kamar yadda Allah ya faɗa a wata sura cikin surar da kamar mu'mini na ila da'a suna gaggawa na tafiya zuwa ga wanda yake kira Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa Allah zai tafi mutane na ranar kiyama cikin wani duhu a cikin duhu lokacin da za a tafi mutane sai zanto gurin duhu ne sannan sai a dandaje sama yau mana in sama a aiki tijilli lil kutubi yadda ka gana nan da yin lista aka za a dandaje sama gaba ɗaya saboda haka sannan gaba ɗaya taurari su faɗo duka da ake cewa ba ta adadin su ba sai Allah duka za su faɗo sannan rana da wata ta fito ma kuma yadda Allah ya gaya mana a surutun kiyama gaba ɗaya Allah ya tafiye su to sai a bi bayan rana da wata babu taurari sai kuma Allah ya rubuta jirgi ya sa wani mai kela sai a ji kawai ana kiran mutane a cikin wannan duhu sai mutane su rika jin kira shine malam malam sabul qurabi yake sai mutane su rika bin wannan sautin ta ji a ina wannan sautin yake domin kowa ba fita yake ne ba shine Allah ya yi mai jin yadda ya auna da ya la'i wa jala ranar da za su rika bibiyar mai kira la'i wa jala ba wanda yake karkace masa وكشاف الأصوات للرحمن جبائع صوتي kowa muryarsa kowa zai kasa da ita saboda yana gaban ubangiji wato mai rahama kowa baya iya daga murya a wannan rana Allah yake fala tasma'u ba ka jin komai illa hamsan in ba karaman murya ba sai dai raha wato wani idan kake aikiru abu kowa ya ji amma inda wani kowa zai rike kowa da na kusa da shi magana to wanda yake sauraro zai ji ana wato ɗayan hayaniya amma ka saka ba to ba abin da zaka rike ji a filin alkiyama sai hamsa sai wannan a sauƙin kafi magana karama kankan kasa kasa zaka rike ji ana magana shi ne bala tasma'u illa hamsa sai Allah ya ce يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ya ce yawma'idh a wannan ranar kaga ranar alkiyama ce la tanfa'u shafa'atu ke to ba zai amfani ba illa man azina la sai wanda Allah ya wani izini kaga wannan shi yake nuna za a yi kididin domin a tsarin mu'tazila mu'tazilanci ba su ko wajen da ba sai kawai kake huta na ta fice a mu'tazila shine irin ra'ayin da a shekaru da yawa kaga ga wasu suka zo su aro wannan ra'ayin su kawo shi irin su dan gungu da aka yi ta magana a baya kaga shi ba a ra'ayin da ba su ko kwata kwata babu shi wannan muguwar akida ne wanda Allah ya ce mu je yanzu an burkushe ta saboda ina je mara cewa idar matan jila ne in mutum ya karanta alminar wani har zai ga yawa ba idu kala kala shi za yau ya kira ta tsaron sai saboda kada guguwa ta mutu da yi dan a wannan guguwar da muke idan je dan ya dawo da rawani za a yi da Allah kai ko bai rawani ba ko da gajeren wando ya zo za a yi to saboda haka Allah yake la tafa'u shafa'a ke to ba zai yi amfani ba dama matsayar malamai a kan fito a wuri akwai ayoyi ko kuma a wuri ayoyi wasu wasu kore fito gaba daya sannan kuma ayoyin da suka suka tabbatar da fito ayoyin da suka kore fito da wasu dan gungunci amfani da su shine suna korewa ne da cewa ba wanda ya take fito in ba da izinin Allah ba wanda kuma ke tabbatarwa suna bayani akan tsantsan da cewa za a yi kawai to amma abin da ya kamata a wanda yake a aqida muta wata aji ne da cewa za a yi cewa amma da izinin Allah ba wani ne yake jin cewa lallai zan je ni to ka ta gurbin ga zan je ka ba wanda ya san zai yi to wanda annabawa da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa za su yi shi wanda kuma ya zaba amma wanda ya zaba din nan a cikin mu ba wanda ya zaba babu wanda ya zan to yi zai haɗa sharadi a wannan wato ayar ta kanta kaga ayoyin da suka zo suna magana akai misali da Allah yake wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la a cikin suratul saba cewa babu wanda ya gace to a gaban Allah in ba da izinin Allah ba kaga za a yi amma sai da umarnin Allah ko kuma inda Allah yake yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu sabban la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه waye zai yi zuwa gaban Allah in ba da izinin Allah ba so da haka babu to wannan ayoyin duk suna nuna ba za a yi jizo ne amma da izinin Allah ko kuma cikin suratul nabi wa kam min malakin fis samawati la tujri jama'atu shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda duk wannan ayoyi suna nuna ba wanda ya je ya zo amma za a yi da izinin Allah sannan ce to kana biyu akwai a shafa'atul uzma shine babban ceto da Allah bada kuɗin sarki zai wato kai da mutane a gaban su tsawon shekara dubu hamsin ana tsaye Allah bai kula kowa ba in shine mutane za su fara sai kosawa sai a tafi gurin annabi Adam ya ce ba zai iya ba tafi gurin annabi shi ne farko annaba gurin annabi Nuhu farkon manzanni sai shi ma ba zai iya ba gurin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai ba zai iya ba a tafi gurin annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ce ba zai iya ba a tafi gurin annabi Isa alaihi salatu wasalam ya ce shi ma ba zai iya ba amma yana ba da shawara a tafi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da an zo gaba annabi alaihi salatu wasalam yana jin wannan jiki ana laha ana laha lallai wannan dama na wani ni Allah ya tana dawa ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا شيء وانا مزيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للنبي وعسى مقاما محمودا للنبي وعسى شيء وانا Allah ka taje shi a gurin nan da kai alƙawari kada yi wa annabi addu'a wannan addu'a wanda ko baka yi ba dama na gurin ka ne amma kai idan ka samu lada domin cewa wanda ya karanta wannan ya faɗa Allah ta lahu shafa'a to tun da ya roƙa mun gurin shi ma da ke na tabbata ka Allahumma amin to saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata a bibiya a kuma ƙara rikewa domin mutum ya fara kaga har yanzu kyakkyawan fata kake yi ba ka yankewa domin so ake mutum ya tafi bayan alhauki wa raja tsakanin kamar fuka fuka fuka dudu ka rika kyautata wa Allah ne musamman yayin da mutum ya zo mutuwa to ya zanto kaunar sa zuwa ga Allah ta fi karfi kana jin tsoron wutar sa amma kaunar sa zuwa ga Allah ta fi karfi wani bawa Allah ya zo zuwa sai ma yake da take kuka sai ce umma me yasa kike kuka tace dan ne zaka bar duniya sai ce menene a lahirar ne tace wuta ce da aljanna ina jin tsoron kada Allah ya halautar da kai sai murmushi sai ce umma yanzu tsakani da Allah idan da za a kawo wuta a baki dama a ce ga wuta ki dauke ni ki sa na ki za ki sa ni sai tace kau ba zan saka ba in dai ni za a ba wa dama a ce saka yace to Allah ya fi ki dauke kaga wannan kyautatawa Allah da shi yake Allah ya jiki da kai saboda haka ba na dai Allah ya jana aure saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata ko da yaji a rika kyautatawa Allah madaukakin sarki da shi to shi a shafa'atu sugura kuma shine malaman tauhidi da kawo wanda magana ce ko magana ce mai fadi sai an koma mata wanda za ga an kawo shi wajen guda takwas cewa akwai ceto da iyaye za su yi ko ya'ya su yi amma duk suna aljanna wani yana jiran matsayi wani yana da gunta sai uba ya duba ya ce ya uba ji wanda ɗana ba sai ta yayi yana matsayin da bai kawo gurin naka ba yana gurin ka ya yi ce ya uba ji yana aljanna ce yana da shi to ina ne baba alfarma ya dawo ne nan matsayi ya Allah ya ci an baka shine walladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum ko alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay shine wannan aya abin da take nuna ke ko wanda za a samu na biyu ba duka guda mu kawo ba wanda za a samu shine wato yayi ayyuka na kwarai amma ba shirka ya kuma yi rubuce ne da rubuta ya rinjayi aikin sana da bai ji a kai ke rubuce da wuta Allah ya kiyaye to da ya je wannan kuma wato bayan wuta ta kora shi wani tsawon wani lokaci sai Allah ba ɗaukakin sarki ya za a ce shi sai a fito da shi a je a wanke shi a wato a da ruwan alkawtara a kai ga aljanna shi ba wannan ceto zai samu ko kuma wannan sai yanto dan labari duk shi janabi ya hamsin lada hamsin ba wanda ya rinjaye wani suna kaka mai wuya yan dozan labari to saboda haka har jima ce dole akwai matakai kala kala guda takwas ita koma jami'in a awiya malam ya kawo a cikin littafin da kuma jami'in a cikin littafin wasiliya za ga an ka kawo masu wanda ba kan su zami magana gaba ɗaya ba amma dai akwai teku sai dai ba wanda zai yi da ni sai da umarnin Allah maɗaukakin sarki saboda haka ba wani malami ko babban hamshakin wato malami a duniyar nan da ya zan zai yi babu sai da Abubakar idan har da kansa zai rika cewa idan da Allah zai sa wato zai ce kowa zai shiga aljanna banda mutum ɗaya zan rika jin jin tsoron koni kaga wanda yake jin tsoron haka shi ya san Allah amma bai kamata wani ya zo ya ce shi ba ma aljanna ne ba ta kan da yake wata jama'a yake cewa shi zai sa ka kawai ka ta a nan ka zai sa ka aljanna wanda ya ba wannan yayo da yake ko shakka ba to shi Allah madaukakin sarki yake illa man adina lahu rahman shi wanda Allah ya matsi bi wa radiya lahu qawla kuma yake da wato magana ma da zai faɗa sai Allah ya yarda ya alamu ba bai da aibi Allah yana ganin abin da ke gaba da su wa ma tarbahu da abin da ke bayan su wala yuhiduna bi ilma ba kuma wani wanda ke kewaye da ilimin ubangiji ba lokacin sai ba wanda yake kewaye da ilimin Allah dan abin da ka sani ya ji ka sani kawai sai Allah yake وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله madaukakin sarki yake wa anatil wujuh lalle za a samu wasu fuskoki a wannan rana za su kankanda kansu wato za su kaskantar da fuskar su a gaban ubangiji lil hayyu a gaban wanda yake rayayye rayuwar da ba ta da farko al qayyum wanda yake dawwamammi wato wanda kuma ba zai kare ba wa qad khaba haqiqa man amala zulma duk wanda ya tsebo zalunci ya tabi shine qad khaba man amala zulma shine malamin ke cewa wannan kamar da yau da kace ya faɗa mun ba kuma ta ba dan bai da muka je suratul baqara kan Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da muka zo gurin muke cewa wato annabi alaihi salatu wasallam ya ce sunan ubangiji ismul lahi al-azam ya tabbata a gura surori uku malamai suka lalubo cewa suna cikin surori guda uku suratul baqara suratul ali imran suratul taha aka gano cewa ya ayyu ya qayyum yana cikin ismul lahi al-azam idan ka nace mar wajen roƙon Allah da sunan to ko shakka babu Allah zai amsa ma ko zai biya ma bukatunka duk da cewa ba shi kadai ne ismul lahi al-azam ya zo a wani hadisi cewa bil jalali wal ikram ba ismul lahi al-azam amma dai wannan malamai gaba ɗaya sun ba da ƙarfi a kan cewa yana cikin ismul lahi al-azam domin ya cika duka abubuwa to kaga suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan aya ta biyu shine alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sauku kuma wa alatil wujuhu lil hayyul qayyum ya tabbata cewa wannan wato sunayen Allah guda biyu sune ismul lahi ta'ala kana ce masa kana yawan roƙon ubangiji da su to Allah madaukakin sarki zai biya ma bukatarka musamman kuma Allah ya taimake ka ko koma cikin wato sharhul asma'illahi da husna ka karanta ka ji fa'idodin su sunayen sannan ka san ma'anonin su faku to ko shakka babu za ta ƙara ma aini wajen yin roƙon Allah da wayannan sunaye to Allah yake wa kad khaba man amala zulma duk wanda ya ɗebo zalunci ya tabi ya ya ta sai Allah yake ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'malu min as-salihati duka wanda yayi aikin kwarai duk wanda yayi aiki na gari wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini shine garada al-imanu wal amalu salih ko da yake biyu sai baya tafiya ya daya dan kai aiki na kwarai ko ba imani Allah ba zai karba ba dan kai imani ba aiki na kwarai Allah madaukakin sarki wani saka aljanna ba sai ka hada guda biyu sai Allah yake fala ya kafu zulman ko da dai wato wato wanda yayi wannan ayyukan baya jin tsoron zalunci azzulmu shine zalunci da za ka zo gaba ɗaya abin da kai a kwaci misali kana da naira goma kwaci ta gaba ɗaya wannan shine azzulmi a larabci wala hadma kuma baya tsoron karamin zalunci shine wanda zai zo ba duka zai kwace zai kwaci wani bangare kana da naira goma ya kwaci naira uku ko biyar to wannan alhadu ne zalunci ne amma bai kai azzulmu ba to Allah duk ba zai ba da shi baki rana a kiyama ka zo da abu ya kwace duka na ladan ka Allah ba zai ba haka ba wala hadwa ko kuma ya rage ba ladan ka Allah baya rage mai a duniya ne za a jaraba ana zuwa kwaya idan da wuce ya rage mai kawai to Allah baya rage mai shi abin da ake magana ba zai kwace ba ba duka ba ba kuma zai rage ma wani bangare a bakin ka to shi ne bala ya kafu zulman duk wanda ya yi aiki na kwarai alhali yana da imani kada ya ji tsoron zalunci na kwacewar haƙƙinsa gaba ɗaya wala hazman ko a kwace masa wani bangare ya Allah ya ce
wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika kamar haka ne anzalnahu muka saukar da wannan littafin Qur'anan Arabiyya cewa abun karantawa ne kuma balarabi Qur'ani balarabi ne Allah bai ce inna anzalnahu Qur'anan hausawiyyan ba da Hausa ke ji alqur'ani ba hakuri za ka kai kokari ka iya biya biya domin an yi turanci ba daidai ba dariya ake wa mutane to ba nan za a wa mutane dariya domin alamar amfanin yare fahimta amma Qur'ani yadda yake haka ake zuwa biya dan mutum ya zo yanzu bai yayi wani kwashari a turanci ne ka gane shi kenan wannan shine abin da ya kamata a kiyaye na ga ba da wannan misali cewa akwai bawon Allah da yayan abokin mu muna harkar da'awa ne yana aiki a airport wani balarabe ya zo yana tunanin shi ko ba ya tunanin saboda haka yana jin turanci amma shi kuma ba larabe bai mai turanci ba kuma shi ma baya yi saboda haka da ya zo yana tunanin flight ɗin zai zo karfe kaza kawai dai ya kalle shi ya ga ya shiga wani yanayi da ya zo shi ba ya jin yaransa shi ba sai yake masa sai sai yake masa sayyaratu sama sayyaratu sama ila ta'ati illa ba'da al-arba'in kawai sai balaraban ya rungume shi ya gane shi kenan amfani na yare kenan kawai ya gane ba wani mai san dogon turanci kaga sayyaratu sama'i ma wai shi ne jirgin sama shi ne amfani yare kawai a fahimta esan har yanzu a kowace kungiya a masa da wani abokin da yake gaya masu ko sudan kawai su sun fito sun yi ƙasa wannan kungiyar ne shi ne esan ko wato amfanin yare a gani dan ingilis a biyu ce wannan karnukan motoci masu kare motoci ya zo yana da one people remain one people one people ana karan ba da dalla buci ya zo yake wata kai malam one person zaka ci ce malam tun da ka gane shiga tabbun bari kenan ba kawai ya shiga to do da haka kaga duk sauran kowanne irin yare ko me yi za a iya daga masa ba amma wannan alqur'ani Qur'ani zuwa ke kabiya ji kuma dan mutum ya abin da kai wani ya zo kaga ya zo ba ma wato harafi ko diya ne yana iya faɗin tasirinci amma bai dami da Qur'ani ba kuma Qur'ani shi ne gaba kuma yadda ka dage kai koyi tsoron English ba za ka koyi ta biyu wallahi za ka iya dan ba wani da kiki ji wanda yake kawai babu babu da dalili haka nake gaya wa ta aure muna da su in an yi an yi fitowa da wahala zai ce ba wahala ba ku sa kanku bane ba ku sa kanku bane domin domin in da zamu gane duk kuna da kwakwalwa za mu ta yadda yanzu za ta zo bayan shekara biyu ko uku ba barkar da aka yi mata gaba ɗaya za ga duk wanda suka zo ta san nawa suka ba ta Allah za ta ce ma wanda ba bai gida da ta zo ɗari biyu ta ba ta rike wannan wata irin kwakwalwa ce ka jira ma cewa wanda wani ya ta kawo mata iri kaza ta rike wannan da igiya ce tana da kokari kamar wani misali da wani wani wato abokin abokin karanta ba mu yake ga bara cewa akwai wani alarma yayi yayi dan sai karatu yayi yayi yayi ran mai kawai dai da hin tsangaya ce da shi kowa za a ta zuwa garuruwa ana haddace alkur'ani amma a gidansa ake haddacewa ranar zai sa aka gina matsayaki kawai bayan gidan ɗakin ya sa aka kulle yaron nan kawai kawai zai a jika wa abinci da Allah ba za ka fito ya kande wallahi bai fito waje da haddace idan ya fito a hanya zai wuce a hanya ya ga yara na wasa suna kake duniya sai ce ya ce dukkan ku hazu na alkur'ani ne kyale ku aka yi shi ne yara suna kiriya zai ce wallahi dukkan ba su da ruhani ne kare ku aka to saboda haka wannan wato shi ne abin da ya kamata a lura kuma duba cewa qur'ani lalle yana buƙatar wato abiya shi yake kuma shi qur'ani wallahi ko ka iya baki ka iya larabci in ba koya wa wata ya bada Allah sai ya nuna ka kawai ka je ka koya ka je ka koya ka koye shi kuma ba ba wani abu da ya dadi a duniya da ya ba alqur'ani Allah in kaga ba ka jin da alqur'ani to ba ka fahimta sai amma qur'ani dadi ne domin duk wata damuwa da kake da kana koma cikin sai ka daga ganin hoton ka ake kai ga wani ma annabin Allah Allah ya jarrabe shi da kaza wallahi da kai sai ka ga kawar ki nan da nan shine wa kadalika anzalallahu qur'anan arabiyya kamar haka ne muka saukar da shi abin karantawa shi ne qur'ani ay al-masru balarabi wa tarabna bihi min al-wa'id sannan kuma muka jijjiya yanayin narko qur'ani baya zuwa kullum ya ce magana azaba shine tarabna bihi min al-wa'id kullum ya magana azaba ba haka al-qur'ani yake ba kullum magana rama ba haka yake ba haka an yi gaba wannan bangaren zai tabbatar ai ma gargadi ai kuma albishir haka qur'ani ne la'allahum yattaquna Allah yana yin haka ne jiddiya ka tinidi na wa'idi shine dan dan wato ji tsoron Allah ba kake sai aw yuhdi lahum dhikra ko kuma jinjin ya fado musu dai lokacin da mutum zai kaza zai kira ai Allah ya ce kaza Allah baya so to bara ba hakura da kaza saboda Allah baya so to sai Allah yake fa ta'ala Allah fa ta'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Allah yake fa ta'ala Allahul malikul haqq lallai ubangiji madaukakin sarki almalik wanda yake mai mulki alhaqu na gaskiya ta'ala ya daukaka Allah almaliku alhaqu ya daukaka wala ta'dal bil qur'ani kada ka rika yin gaggawa bil qur'ani wajen biyar qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyi tun kafin a gama yi maka wahayin alkur'ani ka rika gaggawar biyawa domin da idan aka zo ana biya mala'ika jibril ya zo yana biya wa annabi da sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin alkur'ani zai rika bi ya ce ya ayyuhal muzammil qum illal ma zai kaba to sai Allah ya ce wala ta'dal bil qur'ani fa zai gaya mana tun suratul insa suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an duk da wasu malaman sun kawo wani wato sababin nuzul bayan wannan cewa motsa harshen sa da yake yi ne ya kace sababin nuzul na biyu shine wani ne wata wata ce ta kawo ƙara gurin annabi alaihi salatu wasallam mutum ya mare shi sai annabi ya ce kitabi bai rama wala saboda haka nan da nan sai Allah ya saukar da aya rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd to shi ne aka yi shi ga wasu wala ta'dil bil qur'ani bi qawli ayyukuba ka daina yanke hukunci kafin a baka hukunci saboda haka iya maza mata maza wanda suke auren matansu sama suke da in za a bada wannan kofar da miji ya bari mace a cikin garaba to za a samu matsaloli ba su ɗumbin yawa kuwa to shi ne Allah madaukakin sarki yake yi wa qul rabbi jidni min qawli an yuqda ilayka wahyu wa qul karka cewa rabbi ya ubangiji jidni alma Allah ka jira mu ilimi Allah ka tsara mana ilimi ya amfani to to aka ce duk qur'ani ba inda Allah yake annabi ya nemi dukkan wani al'umma ilimi ba idan ka fahimci ubangiji madaukakin sarki ba za ka rike wa Allah karance ba duk yadda ka kai ilimi to ka dauka ka rika tawazu to Allah ne ke mutuwa Iza ga malaman mu da aka ce akar wa kallahu zai alwaji haka ko da yau alwaji a ce da biya kana so ta wazu su ji Allah ya daga amma da zarar kana jin sa'ita to ji Allah ya kaskantar da kai wannan shi ne duk wanda yake so ilimin ya albarka ya rika kankan da kai za ka wani ya tuke ilimi ne yawa amma kai da ba ka da ilimin da yake na ka zai ka fi amfanar da al'umma zai ne babban wato sinadari kenan na dorewar ilimi albarka Allah ya sa ma albarka to abin da yake janyo albarka shine tawazu kankan da kai duk abin da zai yi zuwa idan baka sani ba kace baka sani ba ba wani da jira abin nan idan kuma wato ka sani din ma to ka bi ta hanya kyakkyawa kada ka raina mutane cewa duk yanzu ba ku san yanzu duk ba ku yi sarki ba ka amma da kai ne ku wallahi tallahi kowa da yake wannan kaga ba ba dauko hanya ba to daga zaran mutum zai yi wannan sai a duniya wa sai Allah ya fara nuna ba Abu Yusuf Abu Yusuf dalibin Abu Hanifa duk daliban Abu Hanifa ba mai kokolwar sa kafin da Allah ya zo ya majarabawa Abu Hanifa sai ya jera makara sai ya ce to ni ka kace wannan sai ya ce wallahi sai ya yi kodugu mai san ya gajiya sai ya ji ya nemo abin da zai nemo ya kai abin da za a yi zuwa bakara shi kuma abuwa ne ba yana dai a ranka yana so dan akwai in kana koyo ba ko da zaka kana so ka don domin suna ƙara ƙarfafa ka saboda yadda yake gane karatun kuma yake fito da abubuwa sai yake nawa kake kayewa gida sai yake ai sulai ne sai yake to karka towa makaranta kafin yayi wannan kai sai da yake mata ka hakura da zuwa wannan gurin nan ya fi albarka sai ce gaskiya bai baban da waje da waje ce waje gurin baban da suna zuwa yace masa wannan dan naka yana da baiwa ka kale biyar ka zuwa makaranta ya da karatu sai na tiye da mu da kara bakan nawo da ku ci in ya ruwa da makaranta mu ko ne za mu ci sai tambayi shi Abu Yusuf Abu Ali ba yake da shi nawa yake nawa kake kawo yake kaza yake sai ka yake kullum za ka kawo amma yake makaranta in naira biyu ne to yanzu naira hudu kullum a kai gidan kullum ya tawo makaranta haka ake yi kullum wata rana kawai sai abu ya fi kwanta rashin lafiya ina kwanciya rashin lafiya da abuwa ni ba ya je ne yake yi sai wato ya fara kana yake ba wa da nake sa rai nake sa rai nan gaba zai zo ya gaje ni kuma zai mutu duk lokacin da ya zuwa farko sai da yake ba haifin yake wannan san da aka yana da fito yana da mutaiwa domin nan gaba zai zo Allah ya da yana zo yana jan luzar da wato falluzar yana jan aiki a kan karaga da kage jira a gare gidan gaba yake ya yanzu ne za su to shi ne da yazo yana rashin lafiya da kan ne ya bar wannan kalmar yake wanda nake sa wa rai ko ɗaliban su yi cewa abuwa ni ba ya ce shi yake za a yi da duk kujerarsa to wannan magana Allah ya taimake shi kuma ba a jima ba kawai sai abu yi su da warke yana warkewa da ya fito ya saba da zuwa makaranta ya ɗigo da tabai ne tabi wani sun da suka yi abin da abuwa ne ba ya faɗa suka ce a ina za ka yake makarantar suka ce ai kawai ka buɗe ta ba ka ji abin da jima ya faɗa ba cewa ya saboda kwakwalwarka kuma nan gaba jira ga kawai ka buɗe mana makaranta kawai sai ya hau wannan shi ke jira ba sai ko ba gefe kawai shi ba buɗe makaranta ba a abuwa ne ba yana da kai wata ran yana karatu kamar karatu ne irin na harabi za ka yi wuri wuri kawai sai ya goje ba yake ni ake yi a da ka ja wuri jumle yake a yake abu yi kafin ya warke ne aka ce ya warke kuma ya zama malami yake to shi kenan sai yake wani a cikin ɗalibai suna so ka je makaranta abu yi kai makanda idan ka je ka tambaye ka zauna a cikin dalibai yace idan an gama karatu kai mai tambaya ka ce a kara maka Allah wanda da tambaya idan yace je ka ce mutum ne ya zama yaji sai kai wasila dai kawai sai da je maka ya ce masa ba bibi ba sun yawa kuma ya zai yake idan yake ba eh kace ba daidai bane yake kuma kace shi ba daidai bane ai ko ba Allah ne yana zuwa makaranta ga yi wannan tambaya yace ya karba kallah mutum ne kake masa inji sai ba injin ba daidai ba yayi ma yawa ko yayi ma ka sai ka wuri da ya ji ya ka sai ya karba kallah ba daidai bane ya ba zai ya ka mutun da kaza ka sai ji ba daidai bane sai ce to wallahi wannan aiko ka kai ta ku karbo kokolo ka Abu Yusuf ya ga masa yake ne gaskiya ya gona aka yake malam Abu Hanifa yake zo ma wannan tambayar dan nan sai Abu Yusuf yake to kowa ya ce mulki ta banza mu koma ba sai suka tattara gaba ɗaya su koma makaranta bayan an dawo na ana zaune abin ya dame ni sai daga hannu sai ya karba kallawa mutum ne zai dawo da tambayar mutum ne wato wanda ya kai inji aka yi maka za kai kaza sai abu a ne mai to duba za a ya gani idan aka ga cewa wannan jelan ya yi ɗinkin daidai da jikin ka to sai ya yi domin kan da yawa yake in kuma ba daidai da jikin ka bane to to sai ne ba sai ya yi ba ya ce ba shi ke na karfe karatu lokacin da abu habiba ya rasu shi ne dai ya hau kan karatu shi ya hau kanka ragar kuma shi za a gari an ce kala abu hanifa wa abu yusuf har yanzu kala abu hanifa wa abu yusuf to haka yi ne yake mataki mataki ne ko da yake amma wato idan mutum ya dauka cewa ya isa to ya baki ko da yake wato ilimi tsayawa kake iya matakin da Allah ya tsora akai kuma kullun karka kankan da kai jinji ne maganin Allah ya ce ka wato ka tafi kyawu Allah ya ba mu ilimi da amfani au wanda muka fara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su akwai wani bawa Allah da ya turo da hauke na ji ayoyin da suke karya asirin nan da aka yi magana a kai wani ne zai taimaka wanda muka taba rubuta muka bayar a dawo da su gaskiya mun taba rubuta mun ba da su in kuma babu su sai mu ga wani ba Allah ma ya tsaye mun magana ko na jin ne yayin magana kwanaki gaskiya ba lokaci ba san a rubuta in kuma zai iya karanta littafi zai dauko tarihin bata ya nemi tarihin bata na wahidu abdulsalam bai na'am eh na'am maganar ceto eh eh hadisi ya tabbata wannan eh eh al-shafaat al-uzma kenan eh sallallahu alaihi wasallam a ba sai in za ta fi gaba daya ai wakilci ne tun daga wanda suke wakiltar annabawan su kansu ai a maimakon ba za su yi ko amma dai gaba ɗaya ne daidai wanda za su magana da annaba ne salatu wasalam shi ne wa'annan manyan annabawa kamar yadda zu misali za a ce mutanen ganyen albasa sun je sun yi magana a kan kaza sun je gidan mai martaba duka gandu da suke zuwa ai wakilci yake tura to nan wakilan su za su je a wani awaji haf su yi magana a kan cewa ga abin da ake nema wannan shine wallahu a'lam wannan shine a ƙarshe gaskiya Allah so in ja hankalinmu na so da Allah ya sa an gama zuwa ƙarshen bayan zabe dan na faɗa a nan ko kuma na yau bayani ba wanda ya damu irin zaben nan ya ike ni wallahi tallahi ni kam ya ike ni ba na ko bude social media ne ba na so in ga matsaloli na zabe ya ike ni na ce ni ya ike ni yawa to saboda haka abin da yake bani mamaki ina tattattara wasu abubuwa a matsayina na matashi dangane da matasa za ga matasan mu gaskiya muna buƙatar su wallahi akwai abubuwan da nake kaso nake ta tarawa sai bayan zaɓe yanzu kan ma haka yi magana wani ce da shi yawa da akwai wanda ya sabu da kullum sai hajjina a dai ko mai ka faɗa ɗauka za su yi to ba ba ruwanmu da kowace jam'iyya daga zarar zaɓe ya wuce to za mu rika samun gaɓoɓi muna jego wasu abubuwa musamman dangane da matasan an ban mu a baya abubuwa da yawa abubuwa da yawa mun tafi mun kama wasu abubuwa da ba su da amfani yanzu kwanan nan ko abin da ya zabi da'awa kwanan nan akwai bawan Allah da ya zo kawo wani rahoto da wata daga cikin dattijan masallacin nan cewa akwai wani gari dutsen benguwa musulmi ɗaya ne a gari musulmi ɗaya to wannan dattijan suna nan a zaune wasu daga cikin su cewa sai suka ce ni da malam mai nasara sun dora mana aikin mu je ne yau bincike kawai a kan wannan kauyen dan mu ga ta za a kullo mata mutumi daya to saboda haka iya binciken da muke mun gano cewa gaskiya ba musulmi ne bane akwai combination ne tsakanin musulmi da kiristoci a gurin suna da yawa muna da yawa a gurin in dai abin da ya shafi cikin wadadi ne ne babu wannan sai dai akwai wani gari ta ne to anan ne zaka ce ba musulmi ko jibiya a wajibiya ba ko wani kauye wanda ake da wani abin da yake bani mamaki musulmi wai muna da irin wayan abubuwa amma mu dawo mu rika rigewa akan abin da Allah bai ba ka lada ba kaga wannan suka fahimci rayuwa suka san me Allah yake so gashi sun gano cewa wato ɗan uwa a wani gari a kauye suna cikin matsala kaza amma yanzu akan siyasa kan koma sai jin rijiya siyasar nan ADP ba ta sabai wace PDP ba ta sabai wace PRP ba ta sabai wace amma kana faɗa da gaba wa kuma kana so a gaya ma cewa wai wasu na cewa wallahi idan ba ba su zaɓe ba in ba ya kaza ba sai sun karkace mutane ka kai ka musulmi ka je ka gaya wa Allah ne kai ko a celebration ka mutum Allah ya tashi ka ranar alkiyama idan ka mutu a celebration me za ka gaya masa ka mutu a celebration to wannan kidahumancin da muke kai ya kamata gaskiya da ake cewa karo tawaye tawaye a adaba da hauka in dai a siyasa ne mu ɗan daba kawai da hauka abin da ya faɗa nan ko da wani ya ci a cikin wannan yan takara to akwai kalubale a kan rai dai da suka mai da mutane yan daba matasan mu da yawa mai da su yan daba saboda haka kowanne kalubale a kan to abin da kai shi ka fada da dan uwanka kan siyasa wanda ka baka da jibe yanzu da wanda kake so wancan da kake kauna ba za ka ƙara ganin zama bayan shekara uku da rabi lokacin lokacin sun gama jin ne ke zuwa yanzu kuma za a tuna da kai dan me yasa ban fata da kai da muke haduwa kullum ni karatu duk sati sai mu haɗu da kai guri kaza me yasa me yasa to gaskiya muna da wannan kalubale da yawa wanda jira nake da yi so nake ji an gama zaɓe mu rika samun gaɓoɓi kawai musamman a yi magana akan wai yaya ake soyayya ba waye yake da bukatar a soki ɗari bisa ɗari ko saba'in bisa ɗari ai a hadisin kaje ya da gudu mufrad annabi cewa ya hadin abi baka haulan ba a ta an ya kula bazi zaka yawman ba ka zo madoyin ka sama sama kowai dan wata zai iya zama miki ɗan siyasan nan yanzu da wai baki za ka haɗa da kai nan da zai tsalle ko ba gurin wancan ne to dan me yasa za ka haɗa da kai akan sa nan da suka koma duk suka haɗe a lokacin shawara suka yi da kai yanzu ba bukata wace ta za wani ya kuma tsalle ko ba wani gurin wani ba ya koma wani gurin duk bukata ce kuma sannan zai iya yiwa ba ku bayyana da kyau kai ka zaɓi ABC wane zaɓi BBC kuma duk a gurin Allah kowa bai yi yiwa idan dai ba kai da son zuciya ba zai iya yiwa domin duk lokacin da za ka zo kai abin da ba a so son zuciya yanzu to kai saboda son zuciyarka kai kake wani ba abubuwa da biyu karara sun fito karara sun fito amma ba a yi ba ya tabbata cewa wani kamar limanci ne yayi ya tabbata cewa wani hafizin alqur'ani ne sannan kuma ya fi wani ba hafizin alqur'ani ne jisuri sai annabi ya ce to a duba wanda ya fi sanin sunna sai a duba ga wani ya fi sanin sunna bayan qur'ani sai a gabatar da shi a malikiya dai da suka kawo kirajejiya guda talatin ba wai guda biyu uku da ya zo ko huɗu a hadisi ba talatin suka ce idan ya bi a kaza ko ba kaza idan ya bi kaza ko ma kaza idan ya bi sai da kaza da guda 30 dama aka ba mu addinin da cewa duk wanda suka zo mu ga waye ya guda ko da baki kirin ne da baki baki to mu dau baki baki haka addini ya ba mu dama shikenan kawai amma me yasa zan fada da wani akan siyasa akwai mutanen da da yawa mu da rika wa furen da din zaɓe su kawai naga a ce janya ta ne kai ni ba ruwa na da harkar siyasa amma da na da su zan da wani yake ya gaji wani to sai in blokin din ka kawai ni ba na san ganin zai kawai ya kuma zo mutum da kare yayi mutane yanzu gaba ɗaya kowanne jam'iyya ƙarya take wata jam'iyya sai da an ɗauko magana an haɗa kawai an yi wa jam'iyya kaza ƙarya kuma wallahi ƙarya ne ABD jiwa BDD ƙarya wato BDD jiwa ABD ƙarya su ɗero kuma wai a rika yaɗawa duk abin da kai kana da kamar to in ka tura wani ya gani ya yaɗa wallahi da lai kana da zulubin wannan abin da ka yaɗa in da aku ba su kun bi na bari ta tabayyan to abin da gaba ɗaya zai yanzu al'umma ba ta koma ce to wayannan abubuwan gaskiya muna da kalubale mai yawa dangane da abin da ya shafe ya kamata mu yi takatsantsan mu nutsu mu fahimci wato rayuwa kuma mu fahimci cewa tsakanin mu da ubangiji madaukakin sarki mataki ne na babu wasa a cikin biyayya gare kar ka dauka wai ya zaci Allah baya wasa da kowa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaba ɗaya rayuwa ka ta Allah ba a wasa da wai mutum ya dauko magana wai ya rika jin cewa ai jokin zai yi ba Allah baya wasa da kowa baya wasa da kowa saboda haka ya kamata mu lura wayannan abubuwan da muka zo na guguwa da girme da ake a harkar siyasa ya kamata mu dina tsakani da Allah wani yana faɗa da wani wani yana gaba da wani kai ji wani ya tsire wani waya kan siyasa kuma zai fito duniya kuma abin da ba mu bayyana ba shi ko social media musamman Facebook TV din kai domin a duniya yanzu ci gaban da aka yi yana ɗaya daga cikin tsiri da zama ana so a san waye kai za a koma social media mu facebook din kaduwa yanzu abin da kasashen waje aka ci gaba kenan ana so a yi bincike a kanta a gane waye kai za a iya komawa a kawo din kaduwa daga irin postin din gaba za a gane wannan wani irin mutum ne ba kowanne almaqudatu wal mutarabbiya ne zai zo ko kai sai a wannan gaba domin abu duk abin da kai yaro ko ka sa a wannan da ka nuna wa mutane cewa ko wannan ra'ayin kai to tun da zamu yi wannan abubuwan da yawa dan me yasa ba za mu da'awa ta wannan hanyoyin ba yanzu a nan nan su maila ba kalubalen da muke cikin su maila su maila nan nan su maila idan ka je a kowace wasa tana nan hannun ita wannan annabin ba ta wanda ce ko kirta kuma mai kudin gaske billahi da ko da wa kuka je kun je kun gaishe ta in ba ga wai ta sai muku rage mutunci tana nan kuma ka gaishe ta ba wanda da ku amma kuna ta ku da wanda da ta da kudi ce shi za ba a da'awa ce da dawa in babu dawa sai ka shiga dawa eh in za ka shiga da'awa ya kamata abin da muke faɗa kenan in kai mai kuɗi ba za ka iya yin da'awa ba to ka ba wa masu da'awar kuɗi kuma kar ka tsaya ƙaji kar ka cewa an ba su ji sun ji ne din ba kauye suka shiga ba sai ka tafi kauyen ka yi mana to duka za su sun ji a kowane da bari ka buke mai da'awa ya kawo shi kuɗi Allah wani zai zo ya gaya ma cewa shi fa kaza yake shi in kana so ai kaza kaza za a yi yasa ba za ka bani ba da buwanu bin umayya annabi alaihi salatu wasalam da kudi da kudi kudi annabi ya riba shi sakumi ya waje guda ɗari ya ce ya gode kuma ya zo ne ya kaga annabi ya zo ana rabon gure ya ƙara ma ɗari ya kuma ƙara wa sai da ya cika mar kwari guda biyu haka yadda duk wannan nawa ne yake yi ya tattara shi ya gaba har ya gaba ya dawo ya ce bawan Allah wai ya ce fara a shiga addinin nan naka ya ce a mace yana faɗa ya ce jona shiga yake da kunya a yi irin wannan alfarman kasa shiga musulmi ya tattara ya kada dabbobin yana zuwa garin aka ce ya yake bi cikin min inda khairin lahi yace na zo muku da gurin wanda yake kowa da kai yori a da a da ballahi alfaqa yace yana kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci ya baka dari ya kuma sanda guda kenan in ji kula ya ba shi sanda ya kuma kara masa sanda ya kara masa sanda daya so da haka wayannan abubuwan su ya kamata mu sa a gaba ba siyasa ba wani wallahi ni ba da lokacin da Allah wayannan abubuwan da suke a kauyuka suke da mu domin ya guda mu da Allah ya darbe kuma ka ce ba ka da yanzu wani ba Allah ji yana wannan magana wani aran ma yake mu malai su da kai shi ya kama jilami sallah idan yake ga mu yace wallahi ya dai da wuri sai aka yi sa'a sai dan ABC ne wanda yake kusa da shi wanda yake kuma da BBC yana shigowa da zanziya ta hanyar ruɗi manyan mutane yace wallahi kafin a kai da za a amfana da jiwa yace manyan mutane ka rika faɗa wanda yana zagin wannan banza kaza jahili wa karo akan siyasa yana ga mai shi jahili kaza shi dai da abin yayi wa shi ne yace ya zauka da wannan sai an zauka nan dan ba za mu wani lafiya ba shi ne ba shi kudin sai zauka a gurin wanda da cikin ɗaliban mu yace a kan fanta yayi yayi yayi yayi aikin gari yace a wannan gurin akwai gurin da ya tsaya abu abu akwatin su yace akwai wanda wa da dan ne uwa dai uba dai amma bambancin jam'iyya yace karka da bi saboda jam'iyya wannan ne irin inda ba su gaskiya ce to wai na abubuwan su ya kamata gaskiya mu lura ba ne bi wani idan kana ra'ayi ka biyu wa bi raha kai ra'ayin ba kake ni kuma ha sai mu zo mu wasa ni raha shi kenan da an zo an wuce zaben nan ta wuce shi kenan kai kaza ne kaza sai mai amma a zo a cikin jima ba abin yi babu dalili ba kai da ba dalili a rika jima saboda kai kana ra'ayi kaza ne ina kaza kowa ne rika kallon wani shi kaza ne saboda baya kaza Allah ya shirye da mu ya nuna mana hanya mu daidai ce abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin